أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيونيكو بيو غواتن بيو غواتن ذو الحج هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da uku ga watan takwas wato 2019 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya wallafar babban malami wato abul hassan ashadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na uku don an ce na farkon ya zama mukaddima to wannan za mu sashi a matsayin shine na uku a darasin da ya gabata dai mun karanta ainihin wato fasalin da ke magana akan hukunce-hukuncen ruwa da irin yadda malamai suka tattauna game da hukunce-hukuncen ruwa din da kuma kashe-kashensu wanda ina ganin babu bukatar sai mun sake koma mun dauko bayanin za mu shiga cikin sabon fasali ne kai tsaye insha Allah qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi taharatil ahya wato shi mai iziya yace faslun kullu hayyin fa huwa tahirun adamiyyan aw ghayra to sai mu ce faslun wannan wani fasali ne fi taharatil ahya a cikin tsarkin abubuwa masu rai sai ce kullu hayyin dukkan rayayye fahuwa ɓahirun mai tsarki ne duk abu inda yana da raito mai tsarki ne adamiyyan au gaira ɗan adam ne ko wani ɗan adam asali game da tsarkin ɗan adam shine faɗin Allah ta'ala wani ƙarƙar ramna bani adam Allah maɗaukakin sarki ya ce tabbas mun girmama mun karrama mun mutunta ɗan adam wata karimihim ya ƙatazi taharatihim wannan karamci da girmamawa da Allah ya yi musu yana hukunta tsarkinsu da aka wannan aya za ta iya zamantowa asali wajen tsarkin ɗan adam abu ba zai zama mai karamci da mutunci da martaba ba sai ya zamanto tsabtatacce tsarkake sannan kuma muka ɗauki mumini shi a karan kansa shi ma tsarkakakke ne kamar yadda annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin imam bukhari hadithi na 283 imam muslim hadisi na 372 hadithin abi huraira inda annabi sallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innal mu'mina la yanjusu lalle mumini baya zama najasa to kaga da wannan can in ka ɗauka ala umumihi wa laqad karramna bani adam dan adam gaba ɗaya yana da girma yana da karamci dan haka yana da wannan shine asalin tsarkin sa sannan ka ɗauki mumini ka ware shi daga cikin ainihin wato bani adam ɗin to shi ma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da tsarkinsa saboda wannan hadithin na innal mu'mina la yanjisu to sai ya rage kafiri to shin shi kafiri najasa ne ko kuma shi ma tun inda yana raye mai tsarki ne mala ya ce fasahihu zance mafi inganci ɗaharatu badanihi shi jikinsa mai tsarki ne aƙidarsa ce najasa da haka shi gangan jikinsa mai tsarki ce aidan wa najasatuhu almadhkura fi qawlihi ta'ala najasarsa da aka faɗa aka ce shi najasa ne a cikin faɗin Allah ta'ala innamal mushrikuna najasun sane dai kawai mushrikai najasa ne hiya najasatun ma'anawiyya la hissiyya wannan aya tana magana ne akan najasa ma'anawiya ta ma'ana la hissiya ba najasa ba ce ta hissi wadda ake iya gani ko a taba da sauransu da aka kaga kenan da aka ce innamal mushriku na najasun aqidar tasa ce najasa amma yanzu za ku iya gaisawa da arne ko wanda yake mushriki za a gaba ka wanke hannunka za ku hawo mota da shi ka jingina da jikinsa ko ya jingina da jikinka ba ka jin cewa najasa ta taba ka sai ka je ka wanke to ashe wannan sai yake nuna ma shi karan kansa mushriki din gangar jikinsa ba najasa ba ce aqidarsa ita ce najasa amma wannan innamal mushrikuna najasun ma'anawi najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba da haka kaga kenan malam yana so ya tabbatar da maganar malam abu abul hasan ashadili da yace kullu hayyin fa huwa zahirun haka ne dukkan mai rai tsarkakakke ne adamiyan au gairahu dan adam ne wannan mai ran kowaninsa ne in dai yana da rai to mai tsarki ne to menene asalin tsarkin dan adam shine sai ya kawo mana waɗannan maganganun kamar yadda muka faɗa to kuma ya za a yi da faɗin Allah innamal mushrikuna najasun sai aka ce can ma maganar da ake yi najasa ce ma'anawiya ba hisiya ba domin shi kansa mushriki din gangar jikinsa ba najasa ba ce in dai yana raye to sai kuma game da dabbobi tunda an ce adamiyan au gairahu abubuwan da suke da rai kenan ko dan adam ko dabbobi su ma dabbobi fal aslu fil ashiya asalin komai tsahara tsarki kama yadda mun karanta wannan mun faɗi wannan ka'idar a karatunmu na alwajiz asalin komai tsarkakakke ne malam yathbut najasatuha bi dalilin shar'i matukar ba a samu dalili na shari'a da ya nuna wannan abun najasa bane da haka kenan kamar yadda ɗan adam asalinsa mai tsarki ne to haka dabbobi ma asalin kowace dabba tsarki har sai an samu dalilin da ya nuna cewa dabba iri kaza najasa ce ba mai tsarki ba ce amma matukar ba a samu ba to tana nan akan ka'ida ta asalin komai mai tsarki ne mafhum to yanzu kenan ɗan adam in dai rayayye ne musulmi kowaninsa mai tsarki ne haka dabbobi masu tsarki ne to sai malam abul hassan ashadili yake cewa wa kazalika araqu wa lu'abu wa mukhatu wa dam'u wa baydu غير المذر بالذال المعجمة وهو المتغير الممتن mala abul hasan shadili sai yake cewa wa kadhalika araku haka ma gumin duk wani abu mai rai guminsa kamar yadda duk abu mai rai dan adam ko waninsa mai tsarki ne to haka gumin duk wani abu mai rai mai tsarki ne shi ma wa lu'abuhu haka yawun duk wani abu mai rai mai tsarki ne wa mukhatuhu haka majinar duk wani abu mai rai mai tsarki ce wa dam'uhu hawayen duk wani abu mai rai mai tsarki ne wa baiduhu kwai na dukkan wani abu mai rai to shi ma kwan mai tsarki ne gairal madiri matukar bai zama bara gurbi ba in kwan ya zama bara gurbi to yanzu ya tashi daga asalin tsarki ya koma wani abu daban bizal ana karanta almadiri bara gurbi bizalin da zalun mai digo almu'jama mai digo a sama wa huwa almutagayyiru shine kwanda ya jirkita almumtinu yake wari ma'ana bara gurbi kenan amma kwai shi a asalin halittarsa mai tsarki ne in kaga ya zama najasa to sai inda kwai ya lalace ya zama bara gurbi ya fara doyi to a nan ne kawai ya zama najasa to menene dalilin cewa waɗannan abubuwan da ainihin wato gumin da gumi da yawu da majina da hawaye da kwai na dukkan wani abu mai rai su ma waɗannan abubuwan tsarkakakku ne sai ce dalilin shine anna hadhihi kulluha tabi'atun li hayati waɗannan duk masu biyayya ne masu bi ne ga rayuwar shi wannan abun tunda an ce in yana da rai yana da tsarki to duk waɗannan abubuwan da yake fitarwa lokacin yana raye su ma masu tsarki ne sannan abu na biyu walam yarid walam yarid ma yadullu ala najasatiha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna yawun abu mai rai gumin abu mai rai majinar abu mai rai hawayen abu mai rai kwai na abu mai rai najasa ne ba wani hadisi ingantacce da ya zo ya sihhu li'timadu alaihi wanda yake inganta a dogara da wannan hadisin babu balware da ma ya dullu ala tsaharati ba'dha kai bari ma akwai hadisan da suka yi magana akan tsarkin wasu daga cikin waɗannan abubuwan fayuqasu alaiha albaqi to ragowar kuma sai a kiyasun su akan waɗanda nasu yayi magana akan su yanzu ka ɗauki hadisin Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda hadisin da Imam Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 216 Imam Muslim hadisi na 262 inda ainihin wato wasu mutane suka zo garin badina sai yanayin ya zama bai karbe su ba rashin su da yanayin bai ba don haka suka kamu da rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a dinga ba su fitsarin raƙuman zakka su dinga shan fitsarin su dinga shan nonon insha Allah za su warke wannan hadithin dai mashhuri da mun san shi to yanzu kaga shan fitsarin raƙumi da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a ba waɗannan mutanen su sha kaga wannan ya nuna cewa fitsarin waɗannan dabbobin alhaiwanat mai tsarki ne sannan akwai hadisin Amr bin Kharija hadisin da Imam Ahmad ya ruwaito shi hadisi na 487 Imam Tirmidhi hadisi na 2121 wa sahahu ko da yake a cikin isnadin hadisin akwai rauni lakin lahu shawahid tuqawwihi ko da yake hadithin yana da shawahid da za su karfafe shi da haka hadithi ne wanda yake mai kyau yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana huduba amina yana kan raƙumarsa ko taguwarsa mai suna kasuwa yawunta yana ta kwarara akan kafada ta inji amru bin kharija kaga ya nuna yawunta can ga fitsarin raƙumi an sha nan ga yawon raƙumi yana kwarara a wuyan ko kafaɗar amurbi ne kharija kuma annabi bai ce je ya wanke ba shi ma bai wanke ba domin baya ba a jin cewa najasa ne domin da najasa ne annabi zai ce wannan yawon da ya zuba akan kafaɗar ka je ka wanke an fahimta sannan hadithi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ɗawafi a ɗakin ka'aba akan raƙuminsa da abin da dabbobi ke fitarwa na fitsari da bayan gari ko ko turoso da najasa ne to kaga ba za a zo a dinga yin dawafi domin ba ka da tabbas cewa za ka yi dawafi akan jaki ko akan doki ko akan raƙumi bai saki fitsari a gurin ba ko bai saki ainihin wato a turoso a gurin ba an fahimta to kaga kasantuwar ga annabi akan taguwarsa yana yin dawafi a ɗakin ka'aba za ta iya yin fitsari za ta iya yin ainihin wato turoso haka da dukkan dabbobin da ake yin dawafi da su irin su jaki da sauransu to wannan yana nuna tsarkin waɗannan fadilat din sannan hadisi daga jabir bin samura Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi marabidil ghanam ku yi sallah a gurin daure tumaki da awaki yanzu inda ake ɗaure tinkiya ko akuya ko ainihin wato dabbobi ba fitsari a gurin ba bayan gari amma annabi ya ce a yi fitsari a yi sallah a gurin hadithin muslim hadisi na 360 to kaga waɗannan duk dalilan in ka tattara su sai ka koma ka kare maganar malam abul hasan al-ash'ari da yake cewa wa kadhalika araquhu wa lu'abuhu wa mukhatuhu wa dam'uhu wa bayduhu ghayril madin waɗannan duk gaba ɗayansu masu tsarki ne saboda tun da mai fitar da su ɗin shi an ce mai tsarki ne to su ma masu tsarki ne da haka fitsarin dabba da yawunta da majinarta da ainihin wato kwanta waɗannan duk mai tsarki ne wannan abin da yake da alaka da ainihin wato dabbobi kenan amma game da ɗan adam hadithi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi umarni da duk wanda zai yi kaki ya tofar a cikin masallaci to ya tofar a ɓangarensa na hagu kuma a ƙarƙashin ƙafarsa har ma aka ce in bai samu inda zai tofar ba to ya tofa a jikin tufafinsa har ma marwaicin hadithin ya nuna ya ce in ya sa a tufafinsa sai ya murza haka ya tattara tufafin nasa inda yawunsa ko majinarsa najasa ce yana sallah ce ya zubar a masallaci in ya zubar a masallaci ya zubar da me najasa in ya zubar a tufafinsa ya mutsuka ya zuba menene a cikin tufafinsa najasa to ashe ya nuna da yawunka da majinarka da hawayenka duk masu tsarki ne don ka yi hawaye ka zubar da jini ya ka zubar da hawaye ya kwarara akan rigarka wannan ba komai an bayyanta yake cewa domin da najasa ne lama amara bi masiha fi thawbi da annabi ba zai yi umarni da ya goge wannan yawon ko majina a tufafinsa ba huwa fi salati kuma yana cikin sallah wala ta ta kadamihi kuma da ba za a ce ya zubar a karkashin kafafuwansa ba wali annahu law kana al-lu'ab wal mukhatu najisan da yawu da majina najasa ne la tanajjasal famu to da baki ma ya zama najasa kenan daga ina suke fita to da baki ya zama najasa kenan wa naqadal wudu'u sai zama alwala ta warware kenan ka tara yawo a bakinka walam yunqal shay'un min dhalika fil athar babu wani abu da aka ruwaito a cikin hadisai ko maganganun magabata game da cewa waɗannan abubuwan najasa ne da haka kenan yawun dan adam majinarsa abin nan hawayensa shi ma masu tsarki ne akwai hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda ta kasance tana sha daga cikin kofi ko mazubin ruwa ta sha tana jinin al'ada kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya dora bakinsa inda ta dora bakinta tana daukan wato kashi mai tsoka ta sa a baki ta gwaguya ta fusgi nama ta ajiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya dora bakinsa a gurin da ya wuna jasa ne kaga duk waɗannan abubuwan da an yi bayani a kansu wannan fadalla ala taharati lu'abil insan wannan duk sai yake nuna maka tsarkin yawun dan adam dan adam sai dai a ce yawunsa kazanta ne amma ba najasa bane malam abul hasan al-ashadili yake cewa walabnul adami fi hali hayatihi tahirun walabnul adami fi hali hayatihi tahirun yake cewa nonon dan adam lokacin da yana raye ɗahirun shi ma mai tsarki ne inda yana raye kaga duk wannan fadalat ne an yi magana akan yawun ɗan adam majinar ɗan adam hawayensa duk waɗannan ba na jasa ba ne to haka in ɗan adam yana raye to nonansa shi ma a halin rayuwarsa tsarkakakke ne tunda kaga ana shayar da jarirai a dinga shayar da su na jasa na'am to kaga kenan ashe idan nono mace mai shayarwa sai nonon ta ya zuba ya bata mata riga ko ya bata ya zuba mata a jikin zani za ta iya sallah ko ba za ta ba saboda nonon ta menene mai tsarki ne lokacin tana raye da aka nonon da yake zuba ainihin wato wannan mai tsarki ne yace wala bunu mubahil akli tahirun kal baqari wal ghanam wal ibn ya ce haka nonon dabbar da ya halatta a ci namanta ɗahirun shi ma nononta mai tsarki ne kalbakar kamar saniya ba ana shan nononta ba kindirmo ko saboda haka kaga kenan tunda ita ya halatta a ci namanta to nonon da ake matsa daga jikinta shi ma mai tsarki ne walganam da tumaki da awaki wal ibil da raƙuma wa kazalika bauluhu wa raji'u haka ma da bawalin wato fitsarin dabbar da ya halatta a ci namanta da turosan ma'ana kashin dabbar da ya halatta a ci namanta to wannan da nonon da fitsarin kamar yadda nonon halal ne a nonon ba najasa bane to haka fitsarinta haka bayan gidanta ma'ana kashinta shi ma wannan duk ba najasa bane malam ya tagazza bi najisin matukar dabbar ba ta cin najasa in dai kawai ciyawa ake kawo mata ta ci da dusa da sauran abubuwa na abinci shi take ci ba sakinta ake ta je ta ci kwata ta ci abubuwa na najasa ba to wannan tana nan a wato in ta yi fitsari ba najasa ba ne da haka yanzu in ta zo ta yi saki fitsari a nan sai dai a wanke shi saboda tsafta amma ba wai yana nufin ta yi fitsari a kan siminti ko a kan tabarma nan ta yi na jasa ba haka in ta yi kashi a kan tabarma to sai dai kawai a katse shi ko kuma a wanke saboda tsafta amma ba wai don najasa ba ne amma sharaɗin ya zamanto dabbar ba ta ta'ammuli da najasa domin hadithi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahayu al-luhumil jallala wa albaniha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman dabbar da ake kira jallala kuma ya hana a sha nonon jallala wal jallala in baka san jallala ba hiya allati ta'kulu al-azira ita ce duk dabbar da take cin kashi kashin mutane duk dabbar da take cin kashi amma suka ce in aka kama ta aka ɗaure ta ta kasa yadda wannan najasar da ta ci ta ci abinci mai kyau ya maye gurbin jikinta to yanzu ta bar jallala shi yasa ita jallala ba wata dabba bace kwaya ɗaya mai suna jallala shi yasa da zaka ji wasu suna cewa jallala sai su ce ungulu ungulu ba ita kadai bace jallala an fahimta duk dabbar da take cin najasa ta zama jallala to wannan lokacin da take wannan ta rikide ta tashi daga akuya ko ta rikide ta tashi daga agwagwa ko kaza ta koma jallala dan kaza za ta iya zama jallala agwagwa za ta iya zama jallala da aka da zarar ta rikide tana cin ainihin wato najasa to yanzu ta tashi daga agwagwa ta koma jallala ta tashi daga kaza ta koma jallala yanzu ana so ta dawo kaza to sai mai ita ya kaba ta ya jefa ta a kurki ya ci gaba da watsa mata dawa da abincin da kaji suke ci a sa mata ruwa ta dinga ci ta kasa yadda waccan najasa da ta ci ta ci abinci mai kyau bayan kwana biyu ko kwana uku shikenan ta zama kaza in yanka zai sai ya yanka amma tana cin najasa ya kama ya yanka ba kaza ya ci wajen lalaye ci yi da haka sai a kula ina ruwanka kai kaga lokacin da take ci haka za ka siya wai kaji wani mutumin da zai je siyo a kauye wai bai sani ba wai baka sani ba ana gina hukunci akan baka sani ba kai dai ka je ka ganta a cikin akurki ko a cikin a waje ake ganin ta a kawo mota to ka je siyan kaji za ka gansu a cikin akurki saboda kai a gurin ka kaza ka siya amma a wajen ka kai ka san wato najasa take ci to in ka kama ta ka zabbaha ta ka zabbaha me jallala an fahimta to a daidai lokacin da ta zama jallala din idan ta yi fitsari najasa ne in ta yi kashi najasa ne har sai an ɗaure ta wannan abin da ta ci ya kau to sai ta tashi daga sunan jallala sai ta dawo sunan dabba to a lokacin sai zama namanta da nonanta ya zama mai tsarki bayan da ya rikide ya zama najasa naman yana zama najasa to nonon da take fitarwa ma ya zama najasa da ta dawo kuma dabba ta dawo tunkiya ko ta dawo akuya ko ta dawo kowace irin dabba to saboda yanzu an tsare ta ta kasa yadda waccan najasar to yanzu ta zama namanta ya zama tsarkakakke fitsarinta ya zama mai tsarki kashinta ya zama mai tsarki shi yasa aka ce Abdullahi dan Umar ya kasance idza arada akalal jallala idan yana so ya ci dabba ya ci naman dabba da ta riga ta zama jallala habasa ha salasan sai ya daure ta kwana uku haka Abdullahi dan in ya fahimci dabba ta riga ta zama jallala kullum bata da wajen koto sai wajen najasa ba ta da gurin kiwo sai wajen najasa shine yawancin abincinta ta riga ta zama jallala shi kuma yana so ya yanka ya ci to sai ya kamo ta ko ya sa a kama ta sai a ɗaure ta sai ta kasa yadda wannan bayan kwana uku sai ya yanka ta ina fata an gane kamar yadda ibnu abi shayba ya fitar da wannan da lafazin sa ka annahu kana yahbasu dajaja aljallala thalathan abdullahi dan umar ya kasance yana kama kazar da ta zama jallala ya ɗaure ta ya kulle ta a kurki sai bayan kwana uku sannan ta dawo kaza ta bar jallala sai kuma ya yanka ya ci an fahimta ko sai ce amma dabbar da ba jallala ba daga cikin dabbobin da ya halatta a ci namansu to wannan da fitsarinta da turosanta haka ma nonanta wannan duk mai tsarki ne saboda wancan hadisin da da muka karanta hadisin Anas dan Malik hadisin Bukhari da Muslim hadisin wannan mutanen da suka zo suka kamu da rashin lafiya annabi ya ce a basu mai fitsari da kuma ainihin wato nonan raƙumi kaga ashe fitsarin raƙumi ba najasa bane saboda amma inda raƙumin nan yana cin najasa ya zama me jallala kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah a gurin ɗaure ainihin wato tumaki da awaki garken tumaki ko na awaki yana sallah a ciki kaga da kashinsu da fitsarinsu najasa ne zai je sallah a gurin kafin a gina man masallacinsa a yana iya yin sallah a marabidil gana kamar yadda imamul bukhari ya fitar da ainihin wato wannan hadisi mala abul hassan ashadili ya ce walabnu gairi ha tabi'un li lahmi fama haruma aklu lahmi falabanuhu najisun kal khayli wal bighal wal hamir وما كره أكل لحمه كالسبع فلبنه مكروه إن يرجي سورة من تيغوما وشا بيره غيا من سبيل ميوان شلتاف ولبن غيرها نونا وتدبر دبا أين ودى أكهالة تناما تبا tabi'un to shi wannan hukuncin nonon mai bi ne lilahamihi ga hukuncin naman dabbar an fahimta fama haruma akulu lahmihi duk dabbar da aka haramta cin namanta falabnuhu najisun nonan wannan dabbar najasa ne an fahimta duk dabbar da aka haramta cin namanta to nonanta najasa ne sai ya ba da misali ya ce kalkhail kamar doki walbigal da alfadari walhamir da jaki wa ma kuriha aklu lahmihi duk dabbar da aka karhanta cin namanta aka ce cin namanta makaruhi ne ka sabu'i kaman zakoki falabunuhu makruhun to nonan irin waɗannan dabbobin makaruhi ne a amfani da shi alhujjatu fi najasati labnu ma la yu'kalu lahmu وكذلك بوله وروثه حديث جابر hujja game da cewa nonon dabbar da ba a cin namanta najasa ne haka fitsarinta haka turosanta shine hadithin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yutamassaha bi azmin aw bi ba'rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana in za a yi tsarki a yi tsarki bi azmin da kashi aw bi ba'rin ko da turoso da hadithin abdullahi dan umar annahu atahu bi rauthin ya zo masa wata rana da turoso na dabba liyastan je bihi dan yayi tsarki da shi fara ma bihi yayi jefar da shi wa qala innahu rikson yace najasa ne wannan da haka dabbar da ba a cin namanta to nonanta najasa ne fitsarinta najasa ne ba abin nan turosanta ma haka kaga kenan ku gane bambance bambancen an gane ko dabbobi kaga sun zama iri biyu kenan akwai dabbobin da ya halatta a ci namansu to wannan nonansu ba matsala za ka iya sha fitsarinsu ba najasa ba ne turosansu ba najasa ba ne sannan a hannu guda kuma akwai dabbobin da su kuma ainihin aka haramta cin namansu to irin wannan dabbobin fitsarinsu da nonansu da ainihin wato a turosansu na jasa ne akwai kuma sai malam ya kawo kashi na uku akwai dabbobin da su kuma makaruhi ne cin namansu to su kuma ina hukuncin nonansu sai ya zama nonansu su kuma shan nonansu makaruhi ne tunda ya ce walabanu gairi ha tabi'un lilahami nonan dabbar da aka ce wato nonan a gairi ha dabbar da ba wadda aka halatta cin namanta ba to shi kuma nonanta yana bin hukuncin naman wadda aka ce haramun ne cin namanta nonanta najasa ne wadda aka ce makaruhi ne cin namanta nonanta makaruhi ne sai ya babba da misali wanda aka haramta cin naman sai ya ce kamar doki kamar alfadari kamar jaki wanda aka karanta ci ya ce ka sabo'i to dalili akan haramcin naman jakin gida shi ma jakin na gida shine aka haramta cin namansa banda na daji akwai hadithin jabir al-muttafaqi alai muttafaqu alai inda yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma khaybar al-luhum al-humr al-insiya manzan Allah ranar da aka yi khaibar ya haramta cin naman jakin gida wa'azina filu humil khaili amma ya yi izini a ci naman doki wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta bukhari wara khasa filu humil khail manzan Allah ya yi sassauci cewa ba komai a ci naman doki akwai hadithin abi tha'alaba radiyallahu an Allah ya kara masa yadda ya ce harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam luhumil humuril ahliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin naman jakin gida sai ibnu qudama rahimahullah yake cewa mafi yawan malamai ma'abuta ilimi suna ganin haramcin cin naman jakin gida imamu ahmad bin hanbal yake cewa khamsatu ashar mutum goma sha biyar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karihuha sun ce ba a cin naman jakin gida ibn abdulbar ya ce la khilafu bayna ulama'il muslimin al-yawm fi tahrimiha amma a yau mu a zamanin mu inji ibn abdulbar babu sabani tsakanin malamai game da haramcin cin naman jakin gida amma jakin daji fa jakin dawa ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadithin abi qatada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci naman jakin jakin daji jakin dawa kuma ya ce wa sahabbansa huwa halalun fakuluhu ya ce naman jakin dawa halal ne ku ci naman kamar yadda doki ma halal ne ku ci an bayyamta warrajihu fil khaili zancen da ya fi rinjaye game da doki jawazu akali ya halatta a ci naman doki li hadithi jabir as-sabiq saboda wancan hadithin na jabir da ya gabata da kuma hadithin asma'u yar abubakar ta ce na har na ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farasan fa akalnahu mun soke doki a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa akalnahu kuma muka bashi mamaki haka ya halatta in ba za ka ci ba kawai ba za ka ci ba ka bar wanda zai ci shi ya ci amma ya halatta a ci sai dai tunda akwai namomi da yawa kuma ba lalle da ba dokin ba wani naman sai na dokin available shikenan ko kuma a ce shi ya fi arha da haka ba za ka ci baka ɗauka haramun ne hatta shi kansa malikiya da suke ganin haramcin hujjar da imam malik yawanci aka ce ya kawo shine wal khayla wal bigala wal hamira da tarkabuha wa zina wa ya khaluqu ma la ta'lamun to amma fassarar wannan ayar sai mu ɗauki wannan hadisin ya nuna doki babu laifi ana ci kuma ana hawa ayi ado da shi ana iya hawan doki ayi kilisa kuma in ta kama a zabba hashi a ci ba komai haka naman jakin daji shi jakin dawa shi ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai halal ne a ci wa amma al-bighal amma al-fadari fa hiya tabi'atu lil hamir wannan mai biyayya ce hukuncin al-fadari hukuncin jaki jakin gida lakin fi sharhi al-abi al-iziyya sai dai al-sheikh salih abdulsami al'abi al'azhari shi ma yana cikin waɗanda suka yi wa wannan littafin na muƙaddimatul iziya sharhi shi a wannan sharhin sai ke ce annal bighal shi fa alfadari labana lahabai da nono ba aka magana a ce alfadari nononsa ya bi hukuncin ainihin wato namansa ya bi nonon yana bin hukuncin naman ta shi alfadari ba ma shi da nono in kaga alfadara ba ta da nono wa hadha haqqun yace wannan magana kuma gaskiya ce fa innal bighal saboda alfadari muwallidun min himarin dhakarun wa hisanun untha ka san yanda ake haihuwar ake haihuwa alfadari jaki jaki namiji shine yake yi wa ainihin wato taguwa barbara sai a haifi alfadari karka ɗauka alfadari su ma wasu jinsi ne nasu mai zaman kansu wanda suna da maza da mata a'a namijin jaki da ta alfadara an mm godiya nake so in ce godiya yawa godiya ko wato namijin jaki da godiya in suka haɗu su suke samar da suke haifar alfadari godiya ta macen doki ce ita ce godiya ko suka ce don haka shi ita alfadara la ta tawalad ba ta haihuwa don haka ne ma ake buga misali idan aka samu mace ba ta haihuwa al'uqum aka samu mutum baya haihuwa ko aka samu mace ba ta haihuwa sai a buga misali da alfa a buga misalinta da alfadara da alfadara ba ta haihuwa ba ta haihuwa ballanta na yi zancen nono akwai nono ko ba nono ba ta da nono don ba ita ga abin da ga inda ake haihuwa ta ina fata an gane na'am to ai in an samu macen dai jakin ne yake barbarar godiya sai a haifi macen ko a haifi namijin haka take ita ita amma a ce da alfadari da alfadara sun haɗu sun haifi wani alfadarin babu na'am da kace alfadari eh to haka ake cewa alfadari haka ake cewa alfadari ko eh alfadari haka dama ake kiransa alfadari abinda ake nufi a nan kaga idan ya zamana sun ce annal bigala lalabana laha kaga kenan ya nuna cewa shi alfadari ma namiji ne ba shi da nono yace fa innal bigala muwallidun min himari zakarna wa unsa domin shi inda ake haihuwa alfadari ana haihuwarsa ne daga namiji da namijin jaki da kuma ta macen me ta macen doki ita ce godiya shi yasa suka ce walidhalika la tatawalat aka ba yanda za a ce suna haihuwa ma saboda su jinsin da yake abin da yake samar da su ba su bane suke samar da kansu daga jinsinsu abin da yake samar da su haduwar wannan da wancan shine yake sa a haifi shi yasa za ka ga ya wuce ya dara doki bai kai ya dara jaki bai kai doki ba yadda da gaya muku ai a ce muku injin ku ya zama redi na san za a iya samun wani shi yasa malam yake cewa kaga shi yasa ake buga misali ga wanda baya haihuwa da alfadari wallahu a'lam wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ila kadhubab wan nam wadud dahiratun sai malam yake cewa wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ila mataccen abin da ba shi da jini mai gudana ka zubabi kamar ƙuda waddudi da ainihin wato wannamli da tururuwa waddudi da tsutsa ɗahiratun wannan duk masu tsarki ne saboda ba za ka taɓa ganin ƙuda a mace kuma ko ka abin nan ɗinsa ka ga jini a ciki ba haka tururuwa haka kuma tsutsa to tunda ba su da jini da yake kaiwa da komowa a jikinsu to ko sun mutu waɗannan masu tsarki ne shine nafsu wato mala nafsa lahu sa'ila maitatu mala nafsa lahu sa'ila mataccen abin da ba shi da jini mai yawo a jikinsa ka zubabi kamar kuda wannan da ainihin wato tururuwa wa dudi da tsutsa ɗahiratun waɗannan duk masu tsarki ne al'asalu fi zalika ma nassa alaihi fil hadith wa huwa dhubab asali a cikin wannan shine abin da nassi ya zo a kansa a cikin hadithi shine kuda hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuda ya fada cikin abin shan ɗayan ku ya dilmiya shi ciki sannan ya zaro shi domin a ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta a ɗayan kuma akwai waraka to kuma kaga in ka danna kuda ciki da rai zai fito ko da a mace musamman abincin da zafi kaga a mace zai fito to wannan mutuwar da ya a cikin abinci bayan an tsoma shi an kawo kunu mai zafi sai ya tsumbula ciki aka ce ka sake nutsa shi sannan ka tsamo shi an kawo abinci da zafi ko ko shayi ko abin nan sai ya fada ciki aka ce ka nutsa shi sannan ka zaro shi to kaga lokacin da kaza ka nutsa shi ka zaro shi da wuya a same shi da rai to wannan shi ba najasa bane ballantana ka ce ai ya mutu a ciki da haka abin da ya mutun a ciki shi ma ya zama najasa walau kana najisan domin da kuda najasa ne la afsada da'am fada wasa cikin abinci da ya bata abinci fa yakunu amran bi ifsadi da'am da sai zama to an yi umarni da bacin abincin shi ba wa huwa khilafi ma qasadahu shari li'annahu qasada bi gamsihi izalatu darari domin shari'a abinda ta sa ya sa ta ce a nitsa shi saboda gusar da cutarwarsa sai al-imamu sana'ani bayan ya ambaci mas'alar az-zubab quda sai ce sun uddiya hadha al-hukm ila kulli ma la nafsa lahu sa'ila wannan hukuncin kuma zai ketara akan dukkan abin da bashi da jini mai gudana a jikinsa kan namli kamar tururuwa wa zumbur da kuma zanzaro wal ankabut da gizo-gizo wa ashbahi zalika da makamantan haka idil hukum ya ummu bi umumi illati domin shi hukunci yana gamewa in an samu illar sa wa yantafi bintifa'i sababi kamar yadda ana kore hukunci idan sababin hukuncin ya koru ana yin hukunci idan illa ta samu al, wato alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adaman wannan ka'ida ce ta malaman usul shi, shi hukunci yana gudana ne in an samu dalilin hukuncin in an rasa hukuncin hukunci ya kau in an samu dalilin hukuncin hukuncin ya sauka lokaci yayi to wayubna ala hadhihi almas'ala anna idha waqa'at fi ma'i illa yanjisu wannan za a iya gina hukunci akan wannan mas'alar cewa waɗannan abubuwan idan suka fada cikin abu narkakke kamar abu nan shi kudan da sauransu to la yanjisu wannan abun ba zai zama najasa ba saboda su a karan kansu ba najasa bane saboda ba su da abun jini mai gudana a jikinsu kamar yadda a fasalin gaba kuma zai kawo hukuncin da irin waɗannan ƙwarin masu jini mai yawo a jikinsu irin su kwarkwata da sauransu su kuma za ka ji hukuncinsu amma waɗannan su hukuncinsu tsarki ne na fata an gane wannan shine ƙarshen ainihin wato babun sai mu tsaya a nan insha Allah saboda mu samu damar karanta shi wancan littafin na manzumatul qurtubi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana